الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci yau muna asabar daren lahadi takwas ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama shekara 446 wanda kuma ya dace da takwas ga watan uku hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 75 cikin wannan sura mai albarka suratu maryam duk da malam ya karanta aya tun daga kanta 76 ko har zuwa kanta 80 wanda a kansu za mu tashi insha Allahu daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna da ke wanda unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya kafin mu shiga karatu jiya aya da mu karanta a ta ɗari a ta saba'in da biyar wulman kana fi dalala falyamdud lahu rahmanu madda to daga ayarin qur'ani da ke hannunmu wannan na bugun madina mushaf na madina za ku ga wajen wakafi ne ko ba aya ba to a qur'anai irin namu na gida na ainihin ruwayan warshu kira'an nafi'u wajen aya ne ba ainihin wakafi ba an gane ko dama suratul maryam tana da ayoyi 98 a wannan ƙur'anin da suke hannunmu irin wannan amma karatunmu na allo na gida za ka ga suratun maryama makiyatun wahaya tisun wa tisuna aya an gane ko za ka koda shi ga malam yahuza buci allah ƙara mishi lafiya haka za ka jera karantawa to dama surori guda uku su ne suke da ayoyi casa'in da tara a ƙur'anai irin namu na karatun allo na gida an gane ko da suratul hijir da suratul maryam da suratul waqi'a amma qur'ani irin wannan sura ɗaya ce ke da ayoyi 99 ita ce suratul hijir kun fahimci wannan abin da kyau kwanaki kuma mun ba da misali abin da ke kawo wannan sabanin ko ba ayan ake ragewa ba wurin tsayawa ne yake bambanta kamar suratul maryam anan ne kaɗai suka bambanta kul man kana fi dalalati falyamdud lahu rahmanu madda a karatunmu na allo na gida wurin aya ne ina fata an gane to ita ce ta cikon 99 amma a irin waɗannan ƙuranin wurin ba aya ba ne waƙafi ne har sai ka karanta zuwa ƙarshe wa aƙafu junda shine aya an fahimci wannan abin da kyau wannan shine ƙarin bayanin da ban yi ba jiya ainihin lokaci ya cin mana to kai tsaye za mu shiga karatu insha Allahu mai Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا حديث يا تبتا daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul bukhari hakanan imam ahmad ibn hanbal ya roto shi a cikin musnad wani daga cikin sahabbai da ake kira da suna khabbab ibn al-arat yana cikin sahabbai na farko-farko a sabi'un al'awwaluna da suka shiga musulunci ya ce kuntu rajulan ainihin na kasance mutum ne haddad maƙeri wanda yake ƙere-ƙere ƙera abubuwa yace wa kana li alal as ibn wa'il dainu ya kasance tsakanina da as dan wa'il akwai bashi tsakaninmu ya kera masa takobi bai biya shi ba yace fa taituhu ataqadahu sai na zo wurin al'as ibn wa'il ina neman ya biya ni bashi na faƙala sai ce la ba zan biya ka bashinka ba la aqdiyaka hatta takfura bi muhammadin alaihi salatu wassalam idan kana so na biya ka bashinka sai ka kafirce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko wani lokaci gwamnati suna irin wannan in kana suna kana bin su bashi ko na kwangila ko wani abu ko a biya ka wasu haƙoƙi a ce sai ka yi dikamfin an gane ko abin yana da asali kai kuma kana son kudinka to amma na abu ne da ke alaka da imani ina fata an gane to sai shi yace da shi la wallahi la akfuru bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta ta muta thumma tub'as yace na rantse da Allah ba zan kafirce ba da annabi muhammadu alaihi salatu wasalam har ka mutu har a tashe ka ni dai ina na a musulunci kala sai ya ce da shi fa'inni iza mitu ya ce ainihin idan ma na mutu ya ce sun mabu'istu sannan aka tashe ni kamar yana kokwantun ma za a tashe shi ne shakku yake ma ba za ma a tashe shi ba shi sa ce idan ma na mutu in ma an tashe ni sai ce me ji itu waliya samma malum wa waladun ai zan zo a can filin kiyaman ma ina da dukiya kuma ina da 'ya'ya yadda nake a nan makka mu ne ainihin masu faɗa a ji mu ne masu ƙarfin iko mu muke da dukiya mu muke sawa ko mu hana to ran tashin kiyama ma haka ne mu ne masu wannan ikon to sai ya ce da shi idan muka haɗu a can fa'a a tuka sannan sai in biya ka bashinka tunda ko kun yi imani da labarun za a mutu za a tashi akwai hisabi to ka bari in mun je can ma sai da biya ka ka sa akwai har yanzu masu irin wannan kalaman wallahi idan shaidan ya musu hudu ba suka sha suka koshi sai su fara kareta matashin kiyama su fara kareta sakamakon da zai biyo baya bayan an mutu to kuma yana daga cikin abin da zai baka mamaki ga wanda ya yadda zai mutu kuma bai yadda za a tashe shi ba ai in ka isa ka ce mutuwan ma ƙarya ne shine ka isa mai taurin kai kenan to sai ya ce in muka haɗu a can sai in biya ka shikenan sai ya rabu da shi yaje ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa al'as ibn wa'il ga abin da ya faru tsakaninmu da shi ga abin da ya gaya mini sai ga amsa daga sab'a samawatin daga fauka sab'a samawatin daga saman sama daga wajen allah subhanahu wa ta'ala fa anzalallahu ta'ala allah sai sauko da wannan ayan afara aita alladhi kafara bi ayatina shin baka ga wanda ya kafirce da ayoyin mu ba wato al'as ibn wa'il waƙala ya ce la'utayen na malam walada tabbas za a bani dukiya da 'ya'ya ranar tashin kiyama ya amfani da haruffa na ƙarfafa zance har guda biyu ya ce la'utayen na la'in nan lamun taukidi ce sannan nunun ɗin ma da ta shiga cikin fi'ili mudari'i ita ma taukidi take yi ya ce la'utayen na tabbas sai an bani dukiya da 'ya'ya ranar gobe kiyama to dai faɗi wannan sai Allah ya tambaye shi Allah zai rushe hujjojin shi na farko a tsala alghaiba shin ya leƙa gaibu ne ya ga wannan abin da ya faɗa amit ta kaza inda rahamani ahada ko kuma sun yi alkawari ne da Allah Allah ne gaya mishi wannan abu to dama ababe ne guda uku ga duk wanda ya da'awa barin baku wannan ka'idan duk wanda ya ce ni a ran tashin kiyama shehun mu zai mana kaza ko malamanmu za su mana kaza ko kiristoci da suka ce isa dan maryam zai musu kaza ko yahudawa da suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ko illa man kana hudan aw nasare an gane ko to duk irin wannan da'awan idan mutum yayi tambaya uku zaka mishi shin Allah ne gaya maka ran tashin kiyama shehun ku zai zo da aljihu mai daukar mutum dubu saba'in ya wuce da kai idan ya ce a'a ba Allah mana ya gaya mishi ka ce to idan ba shi ya gaya maka ba ka leƙa allon gaibu ka hango haka yake a rubuce idan ba wannan ba na uku shi ne mai ƙarya yake babu na hudu in ma ya gani na a allon gaibu a rubuce ya leƙa ya gano ko kuma Allah ne da kanshi ya gaya masa suka yi alkawari in babu wannan to ƙarya yake kun gane ko to shine anan sai Allah ya ce attala al-ghaiba ya laika allon gaibu ne ya gani na ɗaya na biyu amittakhadha inda rahman ahadan ko alƙawari suke da Allah Allah ne ya ce mishi haka zai faru Allah sai ce kalla ba haka bane ba to me kenan ƙarya yi ina fata an gane Allah sai ce sanaktubu ma yaqulu da sannu za mu rubuta abin da ya faɗa wa namuddu lahu min al'azabi madda sannan za mu ƙara mishi azaba daɗi akan azaban da za a mishi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun za mu ƙara musu azaba kan azaba saboda barna da suka aikata a gidan duniya Allah sai ce wa narithuhu ma yaqulu za mu gaje shi da abin da yake faɗa zai mutu ‘ya'yan nashi da dukiyar tashi duka Allah zai gaje ta inna na hannu na rufin arda wa man alaiha wa ilaina yarja'un inna la nahanu nuhi wa numitu wa nahanu alwarithuna wa laqad alimna almustaqdimina minkum wa laqad alimna almustakhirin Allah shi zai gaje kowa shi zai gaje komai duk rigiman da ake a duniyar nan Allah zai gaje komai kowa zai mutu kullu ma alaiha fanin wa ya baka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to sai Allah ya ce wa narithuhu ma yaqulu za mu gaje shi da duk abin da yake faɗa na dukiya da yaya sannan wa ya'tina farda zai zo mana shi kadai babu dukiya babu yaya shine wa ya'tina farda kuma haka kowa zai zo wa Allah bashi da komai bashi da kowa yace wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون yace za ku zo mana kowa shi kaɗai zai zo duk abin da kuka tara na dukiya da 'ya'ya za ku bar shi a gidan duniya ku zo mana hannu rabbana in ji bahaushe kun fahimci wannan abin da kyau to shine ma'anan waya a tina farda to nan da Allah ya ce aqtala al-ghaiba asalin shi a attala algaiba ne hamzan guda biyu ne akwai hamza ta ita kalman attala'a akwai kuma hamzatul istifhami to a ka'ida na larabci ku rike wannan abin da kyau duk inda aka samu kalma da ta fara da hamza to idan za a yi tambaya da wannan kalma in dai da hamza za a yi tambayan to ana shafe hamzatul istifhami sai aka hararo ta da hankalinka kun fanci wannan abin da kyau a ƙa'ida a larabci duk abin da za a hararo to ana shafe shi ina fata an gane shi yasa albose ne yake cewa aqsamtu bil qamar al mushaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabarurat al qasami a cikin baiti to anan da Allah ce attala al ghaiba asalin shi a attala al ghaiba ne akwai sa qur'ani da yawa yace ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali asalin shi a astakbarta sai aka shafe da hamza din Allah ce ala innahum min ifihim la yaquluna waladallahu innahum lakadhibun astafal banati ala al-bani malakum kayfa tahkumun asalin shi a astafal banati ala al-bani ina fata an gane wannan kaida ce a larabci duk inda hamza guda biyu suka hadu daya hamzatul istifhami da ake tambaya da ita ɗaya kuma hamza ta asalin kalma hamzan farkon sai a shafe ta shi ne attala algaiba ya laika allon gaibu ne ko kuma allah ne suka alkawari da shi kalla allah ce babu kuɗi daga ciki to shi duk wata da'awa da za ka yi tana buƙatar hujja hujja kuma rabbani samawi duk abin da ka ce ai abu kaza in an yi akwai lada sai a ce allah ne gaya maka ko rubuce ke a cikin lauhil mahfuzu ko akwai shi a qur'ani da hadisi idan babu wannan to ina ka samo shi ina fata an gane a mafarki ne ta ni ma yana mafarki zan yi nawa kai ma ka rike naka kun gane wani abin da kyau kuma aka ce duk wani mafarki da za ka ce kayi duk fa dangantakanka da annabi ko kai waye a duniya baka kai na na fatima ba duk siyanka na na fatima ta fi ka dangantaka da annabi hatta bar duniya annabi bai zo mata a mafarki ba kuma ta shiga damuwa da tashi hankali kala kala kai ta shiga cikin abin da tana bukatar annabi ma ya zo ya fahimtar da ita rikici ake kuma duk sahabbai da baffanunta da mijinta ma ba su goyi bayanta ba amma shi mijinta saboda tausayi sai yi shiru bai ce komai ba amma hamza mahaifinta ne amma bai goyi bayanta ba saboda bata san hadisin ba su kuma sun san hadisin ina fata an gane to kaga ta shiga wani irin yanayi ta zo ta kwanta rashin lafiya har ta koma ga Allah annabi bai zo mata a mafarki ba ga Hassan da Husaini wanda sun fika kusa da annabi su ma ta kowane bangare dan uban su kanin annabi ne da uban sayyidina Aliyu da mahaifin annabi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya akwai dangantaka sama da wannan babu da abu talib da abdullahi uwa ɗaya uba ɗaya suke ba wai kalan dangi ba ne ba sannan mahaifiyarsu kuma yar annabi ce ta cike shi ya fi son ta kuma akan kowa a duniya to waɗannan hassan da husaini sun shiga cikin abubuwa daban-daban na bala'i annabi bai zo musu a mafarki ya ce ga wata addu'a ba kawai sai kai haba mata wani rasuhu ma ya kulu wa ya atina farda sai Allah ya ce me واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi alihatan kafurai sun riki ababen bauta koma bayan Allah sun riki alihatan waɗansu alloli waɗansu ababen bauta min dunillahi wanda ba Allah ba liyakunu lahum izza dan su zamto musu mataimaka a nan gidan duniya su zamto musu mataimaka ranar gobe kiyama kalla ubangiji ce ba haka bane ba sayakfuruna bi ibadatihim ranar gobe kiyama za su kafurce da wannan bautan da suka musu idan kun bauta musu ma ranar gobe kiyama za su kafurce wa ya kununa alaihim didda za su zanto ainihin makiyansu abokan adawarsu ranar gobe kiyama addiddu shine kishiya to za su zamo kishiyoyinsu bi ma'ana suna karyata abin da suka yi su ce mu ba mu kuka bautawa ba shi yasa waɗanda za su bauta mala'iku Allah zai tambayi mala'iku ya ce wa yau mana shirhum jami'an sun mana ƙolu lil mala'ikati a haula illazina iyakun kanu ya abudun kalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya abudun aljinna ya ce waɗannan ku suke bauta a duniya sai a subhana sarki ya tabbata a gare ka mukan ba mu suke bautawa bal kanu ya abudun aljinna sun kasance aljanu suke bautawa to aljanun su za su kafirci shi kanshi shi ma ogan da kanshi babban aljanin shedan ya ce a shi fakar wani zo wurin shi wa barazu lillahi jami'an anan za a yi wannan abun a ƙarshe wa ƙalar shaitanu lamma qudiya al'amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah muku alƙawarin gaskiya a duniya kuka bar nashi kuka binawa shedan fa ke ga mutane wannan wa wa'adtukum fa akhlaftukum kuma yace ma kana li alaikum min sultanin ni fa ko a duniyar ma ba ta kura ku ne ba ban ce dole ku yi ba illa an da artukun shikenan kawai na ce ku zo ne sai kuka zo ga yamin ran da na kamo hannunka da karfi na kai ka gidan giya ga yamin ran da na kamo ka da karfi na kai ka gidan karuwai haka shedan zai ce ga yamin ran da na kai ka da karfi ka tsallaka katanga ka sace mashinan mutane ga yamin ran da na ce ka dau takobi ka sari wani zai ce ni ba ruwana yaushe na tilasta ka sai ka yi shaye-shaye yaushe na ce dole sai ka iyayen ka rashin kunya illa an da autukum na yi kururuwa ne sai kuma kuka zo ba wanda na kama shi an gane ko sai ce kar ku zarge ni ku zargi kanku alayi halin ranar gobe kiyama haka kowa wanda aka ainihin kafurce aka bi shi zai ce a shi fa ba ruwan shi ke sa Allah ya ce wa yawmal summa yawmal qiyamati يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ran tashin kiyama sashin ku zai kafirce wa sashi duk wanda ka bi akan bata shugabanka ne malaminka ne wane ne dinka ka bi shi akan bata to za ku zo kuna kafirce wa juna wa yal'anu ba'dukum ba'dha kana Allah tsine ma ina Allah tsine ma ai ku ka samu ina fata an gane shi kuma yana adana saka ban tilasta maka ba ana ta tsire wa juna Allah ce malakum min nasirina dukkan ku baku da mataimaki kowa Allah zai masa hisabi ke sa Allah ce wa za ku sharan nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin ya ka tada mutane za su tashi a makiyan juna kowa na jin haushin kowa ai kamar misali wani ne dan zuga ka ku je ku yi sata sai a kama ku sai a kai ku jiyar a ajiye ku tare a ku ta jin haushin juna ai kai ka jawo min to haka za a yi da shaidara nan gobe kiyama da kuma duk wanda aka bi akan bata kowane ne shi shugabanka ne malaminka ne mai gidanka ne ka bi wani akan bata ko iyaye ba ci a bi su akan bata ba ina fata an gane ana bin kowa ne akan daidai amma ba a bin juna akan saba wa Allah subhanahu wata'ala Allah yake cewa ranar tashin kiyama za su kasance diddan makiya tsakaninsu da juna kowa yana zargin kowa sai Allah ya ce mai ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا Allah ce alam tara shin baka gani ba ya kai wannan annabi mai girma anna arsalna shayatina lalle mu muka aiko shaydanu alal kafirina akan kafurai ta'uzzuhum azza ta'uzzuhum suna fisgan su azzan matukar fisga Abdullahi bin Abbas Allah kara masa yadda yace ay taghwihim igwa suna batar da su batarwa bi ma'ana Allah ya turo shaydanu shaydanun aljanu akan kafurai suna jan su akan bata asalin bata Allah ya ce wa man ya shu'an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanu fa huwa lahu qarin yace wa man yakunu shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina duk wanda ya kauda kai ga ambaton Allah Allah sai ya lullube shi da shaytan ya zama shaytan ne abokin shi shi yake baka shawara da shi kake shawara ba abin da kai ke face shaytan ya ma jagoranci shine nuqayyid lahu shaytan ke sa ce wa man yakunu shaytanu lahu qarinan duk wanda ya zama abokin shi kuma shaytan ne fasa a qarina aboki ya munana Allah ya kiyaye ke sa duk yanda zaka yi kai kokari ka saba wa zuciyanka da ita kullun zuciya tana umurta mutum ne da mummuna aiki ke sa imratul azizi da aka buga aka buga aka buga ta gane gaskiya ta ce wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi gafurur rahim tace ita rai kullun la'amaratun bisu'i tana umurtar mutune da mummuna aiki ke yasa a cikin alburda albusari yake cewa wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma mahadaka nusa fatahimi yace wa khalifin nafsa ka saba wa ranka wa shaytana da kuma shaydan wa asihima karka musu da'a wa in huma mahadaka nusa duk yadda suka maka wani nasiha suka tsantsance nasiha kana ganin kama abu mai kyau ne fattahimi ka tuhumi dai wannan nasiha ta su duk shawarar da ranka za ta baka to ka tsaya ka yi nazari ka dinga aiki da hankali ke sa ita zuciya hankali ke mata jagoranci duk lokacin da ka yi aiki da zuciya to ba za a fiɗa mai ido ba shi yasa malamai suka ce Allah bai ba da igiyan aure a hannun mata ba saboda mata in ransu ya ɓaci suna shawara ne da zuciyarsu an gane ko su kuma maza masu hankali idan rai ya ɓace suna shawara ne da hankalinsu amma mazan ma masu hankali ba don wani namijin mace mata fi shi hankali ina fata an gane ana magana ne general ina fata an gane in general ake magana to a wannan gaban allah subhanahu wa ta'ala sai kasance duk wanda ya zanto ya bar ambaton allah ya bi son zuciyar shi to allah sai tura waɗansu shaidanu da za su na ƙara masa jagoranci shine ta uzzuhum za su dinga fisgansu suna ingiza su azzan matukar fisga matukar ingizawa bi mana su kara batar da su akan batan da suke kai Allah sai ce fala ta'jal alaihim kar kai gaggawa dangane da su kar kai gaggawa akan a halakar da su ba abin da ya shafe ka kai dai ka ci gaba da wa'azi ina fata an gane Allah ke ce annabi fala ta'jal alaihim kar kai gaggawa akan su to mu kuma a yau so muke kawai duk wanda ya saba wa Allah ai gaggawar daukan mataki a kan shi shi haka ba haka sunnan Allah take ba sai ka ga wani yana ta sabon Allah kuma Allah ba shi abin da yake so yana zalunci yana fasikanci yana rashin mutunci ya kashe mutane lafiyar shi kalau ko ciwon kai baya yi kai kana ta fama da malaria da basu da typhoid an gane ko da matsalolin rayuwa to shi sunnan Allah shine wani lokaci sai ya barka kai ta tsiyanka har zuwa lokacin da inna rabbaka labil mirsad to Allah ce da annabi fala ta'jal alaihim kar kai gaggawa akan su Allah ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar Allah ce wa umli lahum inda kaidi matin awa man yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna yace kuma famahilil kafirina amhilhum ruwaida to Allah zai ta jinkiri ya ta jinkiri ya ta jinkiri saboda akwai wata manufa kisa na sha gaya wa mutane duk yanda ake ciki fa a ƙasar nan karka taɓa ɗaukan wannan zaluncin ba zai wuce ba zai wuce ko kana raye ko baka raye sunnan Allah zalunci ba lastin a tarihin duniya babu wata daula da aka yi azzaluma da ta lastin babu ita duk karfinta kuma Allah zai kawo lokacin da za ta karye ita ma ta zama ba da ita ake yi ba taka duk wani azzalumi ko da shi kaɗai ne yana zalunci Allah a ran lokaci yake ba shi Allah bai taɓa ya da Allah ya isa ba duk lokacin da aka ce Allah ya isa to wallahi ya isa kuma amma zai isar ne a lokacin da ya ga dama ba kai lokacin da kake so ba kalli annabi Musa yana cikin ulul azumi na rusul manyan annabawa guda biyar wasu ma suna ganin shine na uku a daraja amma ingantaccen zance shine guda biyu annabi muhammad da annabi ibrahim alaihi masalatu wassalam sun fi sauran ukun daraja amma sauran ukun wa fi wani na akwai sabanin malamai amma wannan muttafaqun alaihi ne ya zo ya daga hannu yana addu'a rabbana innaka atiyata fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana lidillu an sabilika rabbana damis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim annabin Allah ke addu'a manzo kuma daga cikin manyan manzanni guda biyar ga wani annabi a gefe kuma yana amin annabi haruna mai addu'a manzo annabi ga wani annabi yana amin kayan miya ya gama haduwa ko ba haka ba duk sharuɗan amsa addu'a sun haɗu Allah kuma sai ya karba kuma ya musu wahayi kala qad ujiba kuma tabbas na karba muku addu'anku akwai shakku a nan don ya fara da kad tabbas wujibar da'awatu kuma fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun annabi Musa suka zauna shi da Haruna alhamdulillah Fir'auna kwanan shi ya kare sai dai shekara 40 lafiyan shi kalau ba abin da ya same shi in kai ne saka ce Allah ma ƙarya ya maka ina fata an gane to kai dai kai addu'a sauran ka barawa Allah a kowane irin yanayi ne duk abin da kake nema roƙi Allah addu'a tana zuwa ta kowace lokacin da Allah ya ga dama kuma a lokacin da Allah ya kawo ta a lokacin ne ya dace ina fata an fahimta to sai ce da annabi fala ta'jal alaihim kada kai gaggawa akan su kyale su suna rashin mutunci Abu Jahil na nashi Abu Jahalin kenan amma da Hausa Abu Jahil muke cewa da Larabci Abu Jahalin kusan na gaya muku jego akwai kalmomin Hausa akwai na Larabci in ka faɗa ba kuskure kai ba ka ce shehu mujaddadi ba kuskure bane hausa kake da larabci shehu mujaddidi abu jahil hausa kenan abu jahalin haka laraba suke bada sama'ila da hausa kenan isma'il a qur'ani yakubu da hausa yaqub a qur'ani ina fata an gane to kar ka ji na ce abu jahil ka ce na kuskure hausa nake yi to abu jahalin suna duk abin da suke ga su walil bin mugira su wane su wane su utuba ga su wa'il su asil ibn wa'il duk abin da suke ga su abu sufyan Allah ce fala ta ajal alaihi kar kai gaggawa akan su duk abin da suke ni zan kama su a lokacin da na gada ma abu jahilin aka kama shi a filin badar kwanan shekari yara ƙanana su kashe shi duk ba su wuce shekara 25 ba su biyu suka zo ma suna ainihin gaban annabi kowa na ni na kashe shi annabi ce na ga takobin ka ya gani kai ma kawo yace kila kuma ka talahu ko biyun duka kun yi taron dangi wurin kashe shi an gane ko to duk waɗannan abubuwan da kaga shi abu sufyan karshe shi ko musulunta yi kaga fala ta ajal alaihim kenan Allah ya san abin da kai baka sani ba inna ma na'uddu lahum addan inna ma abun sani kadai na'uddu lahum muna kididdiga kwanakin su ne addan kididdigawa Allah ya sani shi wani zai mutu ya sani shi wani zai mutu ya san kuma wani zai musulunta ko ba zai musulunta ba na'uddu lahum adda an fahimci wannan abin da kyau to ka ɗauki wannan a matsayin kai applying ɗin shi a cikin rayuwanka kai ta roƙon Allah ka bar wa Allah aikin wannan aikin ba naka bane ba zai yi shi kuma a lokacin da ya dace Allah ka mana abin da ya dace a lokacin da ya dace dan kai ne kasan dacewa kuma kai ne dacewa sai Allah ya ce mi يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yau mana shirul muttaqina ranar da za mu tada masu takawa masu tsoron Allah ilar rahamani zuwa ga arrahamanu shine Allah Ubangijin rahama za mu tada su daga cikin kaburburansu za mu tashe su ina za su je ilar rahamani sai aka ce za su je wajen arrahamanu wafdan suna jama'a a matsayin su na manyan baki alwafdu shine jama'a baki waɗanda suka zo kuma akan abun hawa ba masu taka sayyada ba an gane ko sun zo akan abun hawa su ne wafdu to almuttaqina Allah sai kira su da alwafdu kuma za a tashe su ne ilar rahamani za su tafi zuwa ga arrahamanu kuma jagoranci ma za a musu kuma alwafdu ne suna kan abun hawa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir karshen suratul qamari ko ibnu taymiya Allah mishi rahama a lokacin da aka kulle shi a prison fito wanda bai fito ba shigan da bai fito ba tun ya shiga prison a lokuta daban-daban shigan shi na karshe da ya zama ya shiga itikafi ana Allah ya karbi rayuwar shi to a lokacin ibnu taymiya sai tare a karshen rayuwar shi wajen yi wa qur'ani hidima sai da ya saukan ƙur'ani sau tamanin bai da wuri sai karatun ƙur'ani safe da yamma da daddare saukan ƙur'ani tamanin kaga wannan hankali zai karba ko ba miliyan ɗari da talatin ba na tatsuniya to da ya saukan ƙur'ani tamanin ya jiyo na tamanin da ɗaya inda ya tsaya shine kan wannan ayan innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir Allah ya karbi rayuwar shi Allah sa muna cikin muttaqina Allah ce lalle almuttaqina suna cikin aljanna wa nahar da wasu irin koramu da suke gudana a cikin ta fi maq'adi sidqin a wurin zama na gaskiya ba na ƙarya ba inda malikin a wurin arrahmanu kenan ila arrahmani wafda din ina fata an gane innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika musinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un وبالأسهار وبالأسهار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وأن أيكن دسكي كنا كيسا إن المتقين مفازا حدائق وعنابا وكوايب أترابا وكأسا دهاكا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا wannan sakamako ne wani irin kyauta ne daga wajen ubangijinka hisaba a matsayin hisabi to in yawma nahshurul muttaqina ran da za mu tada masu takawa mu tashe su ilar rahamani zuwa ga ubangiji wafdan suna alwafdu alwafdu shine jama'a da suke kan abun hawa kuma baki to a abun hawan a me za a ɗauke su dallale wafdu kan akan abun hawa suke a helicopter ne a limousine ne a farari ne a jeep ce a wace ce an ce dai akan abun hawa za kwashe su zuwa aljanna ibn abu hatim ya rota a cikin tafsirin shi ibn abi hatim Allah ƙara mishi rahama daga mazruk yace yawma nashirul muttaqina daga ibn marzuk yace ran da zamu tashi masu takawa ilar rahamani zuwa ga arrahmanu shine Allah wafdan suna jama'a kuma akan abun hawa qala sai yace yastaqbilu almu'min inda khurujihi min qablihi ahsanu suratin ra'aha idan mutum ya taso daga kabarin shi abinda zai fara welcoming din shi wanda zai tare shi ya ce wani irin kyakkyawan halitta ne wanda bai taba ganin kyawun irin wannan ba idan ya gan shi suka haɗu ya ce wa at ya buhari han yana da wani irin daɗin kamshi mafi daɗin kamshi duk wani turaren da ka sani a duniya to kamshin shi ya fi wannan at ya buri han fa ya sai ya ce da shi shi mutum mai imani sai ya ce man anta kai waye ga ka da daɗin ƙamshi ga ka kyakkyawa ta yi ƙuli sai ciya amma ta'arifu ni baka san ni ba baka gane ni ba kale ce la wallahi ban gane ka ba gaskiya ni da ma ban san ka ba illa anna allaha sai dai fa lalle allah subhanahu wataala qad tayyaba haka lalle ya baka daɗin ƙamshi ƙamshin da ke tare da kai kan allah ya sa ma ƙamshi mai daɗi wa hasana waje ya kuma kyautata kyawun fuskanka faiƙulu sai ya ce da shi ana amaluka salihu ai ni ne aikinka na gari ni ne sallolin kan nan ni ne azumin kan nan ni ne riƙon amanan kan nan ni ne gaskiyan kan nan ni ne haƙurin kan nan ni ne tausayin ka ni ne rahama ni ne sada zumunci amalu salih ayyukan ka na garin nan da sadaka da kyauta duka ni ne ya ce wa haka za kuntu fi duniya haka na kasance a gidan duniya yake cewa kayi aiki mai kyau fa taliman rakibtuka fi duniya ni a gidan duniya ne nake hawanka kun gane magana saboda yana ta aiki kama aikin nake hawan shi ya ce ni nake ta hawanka a gidan duniya lokacin sanyi ka tashi ka yi alwala da asuba ba daɗi ana zafin rana ka haƙura ga kishirwa ka yi azumi ina ta hawanka sai ya ce fahalun markabni to yanzu ka zo ka hauni yau kuma kai za ka hauni tun da ni na hauka a gidan duniya tunda ka goya ni a duniya ka yi haƙuri yau kuma ne zan goya ka ya kai bawan Allah sai ya ce fayar kabuhu sai ya hau falidhalika qawluhu ta'ala shine fadin Allah madaukaki yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda zai dauke shi zuwa aljanna sai a tafi ina fata an gane a ko waɗansu ruwayat kuma da suka zo cikin wasu tafsirai daban cewar za a kawo waɗansu irin raƙuma ne kyawawa su ɗauke su zuwa aljanna duka dai za a yi ne kala-kala a nan a hau raƙumi a can a hau doki a can a hau al'amalin salihu tun tafiya ce mai nisa ina fata an gane to shi ne sai malamai suka ce ƙarƙashin wannan idan ka duba an ce na shirul muttaƙina za mu ta da masu taƙawa ilar rahamani zuwa ga arrahamanu shine allah wafdan sai aka ce wani suƙul mujirimina amma masu aikin sabo mujirmai kangararru za mu jawo su ne su ba ce za a tashe su ba yadda ka san ka jawo waɗan taure ko rago mai taurin kai ka ɗaure shi a wuya kana ja yana kwanciya kana jan shi haka za a dinga jan 'yan wuta don ba sa son zuwa sun san jahannama za a tafi to shine na sukul mujirimi na kenan za mu jawo mujirmai ila jahannama zuwa ga wutan jahannama wirdan suna tsananin jin kishirwa domin alwirdu shine gangarawa don aje a sha ruwa shi a ce warada an gane ko to idan aka kawo shi wirdan abdullahi bin abbas da manyan-manyan malaman tabiya irin su mujahid irin su qatada da imamu na malik ibn anas imamu da hijira suka ce wirdan ana nufin suna tsananin jin kishirwa ga shi ana jansu ga zafin rana na wunin kiyama ga kuma bala'in mala'iku da ke fisgansu za su kai su wutan nan suƙul mujrimina a kai su wutan kuma su ce a kawo musu ruwan sha shine wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhul yashlujuhu bisa sharabu wa sa'at murtafaka idan suka nemi a kawo ruwan sha za a kawo musu wani irin ruwa kalmuhul kamar narkakken dalma ko ka ce man gyaɗan da aka soya shi yana tafarfasa yashlujuhu da ka kawo shi kusa da fiska fiskan sai ya ɗayi ya toye saboda tsananin zafi Allah sai ce bisa sharab abun sha ya munana inda ya zamo irin wannan shine Allah ce thumma innakum ayyuha dallun almukaththibun la'akiluna min shajarin min zaqum famaliquna min halbutun fasharibuna alayhi min alhamim hamim fasharibuna shurbal him hadha nuzuluhum yawmiddin za su sha ruwan shurbal him irin shan raƙumi mai ciwon kishirwa shine alhim jam'i ne na al'ahyam namiji alhaima'u mace alhim shi ne jam'insu kasar raƙumi babu dabban da ke shan ruwa kamar shi to kuma sai a ce kuma yana da cutan kishirwa kaga bala'i biyu kenan dama can mashayin ruwa ne kuma sai allah ɗora mishi cutan jin kishirwa shi baya ƙoshi to ran tashin kiyama irin wannan za a sa wa ‘yan wuta a kawo ruwan da za a sha kuma ruwan ya zama bala'i allah kiyaye shine wirdan suna tsananin zin kishirwa lamili kuna shafa'ata ka karanta na la yamlikuna shafa'ata ba sa mallakan ceto ba su da iko da ceto ba za su cece kowa ba kuma ba wanda zai cece su illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahadan sai fa wanda ya rike alkawari tsakanin shi da Allah al'ahadu anan Abdullahi bin Abbas yace kalmatu shahada ita ce al'ahadun da ake nufi anan babu wanda zai samu ceto illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahadan sai wanda ya je wurin Allah da kyakkyawan kalmatu shahada kun fahimci wannan abin da kyau shine ma'anan illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada idan ka jeran tashin kiyama da kyakkyawan kalmatu shahada to zaka samu shiga a zaka samu shiga cikin ceton masu ceto domin shi ceto abubuwa ne guda biyu na farko mai ceton ba zai yi ba sai Allah ba shi izini man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini waye zai ceto a gaban Allah in ba wanda aka ba shi izini ba na farko kenan sannan baka ceton wanda ka ga dama sai wanda Allah ya ga dama a ceta wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun su masu ceton ba sa ceto sai wanda Allah ya yarda da shi to daga nan zaka gane duk wanda ya ce zai cece ka to wallahi dan cuwa ne ina fata an gane dan ceton ma sai an bashi izini to waye ce za ba shi izini sannan na biyu kuma sai wanda Allah ya yarda da shi waye ce ka an yarda da kai kun bance na abin da kyau to shi yasa a kullun kai burin ka shiga cikin ceton manzon Allah alaihi salatu wassalam kar ma ka jira sai wani shehu ya zo ceton ka dan kafin nan kana wuta wallahi kuwa ceton annabi ne kadai a karon fari zaka tafi aljanna a shafa'atul kubra kenan da kowa sai ya shiga cikin ta to a wannan gaban da aka ce illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahadan sai wanda ya riki alkawari tsakanin shi da Allah aka ce kalimatu shahada to ya tabbata a cikin hadisin Imam Tirmidhi a cikin aljami daga Abdullah bin Umar Allah kara masa yadda annabi yake cewa ran tashin kiyama za a zo da wani mutum takaddun aikin shi na zunubai takaddu 99 kowane fefa guda ɗaya haka da za a buɗe maddal basari girmanta iya kallon mutum shine 1 kilomita ko 1 mile shine iya hangen mutum ko kama a sahara haka ko mil ɗaya ina ga mil ɗaya dai shine iya hangen mutum to kowane takarda aka buɗe ɗaya girmanta shine iya kallonka har guda 99 an fanci wani abin da kyau kuma gaba ɗaya aikin sabo ne a ciki kayi kaza kayi kaza kayi kaza takaddu sijillat har tara. idan aka kawo ta Allah ya tambaye shi ya ce da shi ka yadda da wannan takaddun da abin da ke cike ce kwarai ya yadda kai kai wannan aikin ni nayi alkatibuna alhafizuna katabati haka Allah ya ce masu rubutu na wanda na sa su rubuta aiki wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun ba su cuce ka ba yace Allah ba su zalunce ni ba duk abin da suka rubuta gaskiya ne tabbas nayi sai Allah ya sake ce mishi shin kana da wani uzuri akwai wani excuse da zaka ba wa Allah a hakura ce gaskiya ba shi da wani uzuri sharrin shedan ne malam bahaushe kenan ko ce sharrin shedan ne ba shi da wani uzuri komai ya yadda Allah sai ce inna laka indana lal husna lalle a wurin mu kan kana da hasana kana da wani kyakkyawan abu guda daya yace sai a zo da bitaka wata takarda ce kamar ID card idan an ce bitaka a larabcin zamani shine girman ID card ID ma haka suke kiran da larabci kamar girman katin dan kasa ko katin zabe kowa na da shi ko to shine sai shi sai ya ce wa Allah ya ubangiji mai wannan bitsakan za ta yi da tarin takaddun nan kuma a yana ga za a ɗora a skeli ne fa an ɗora wannan 99 a kan skeli za a ɗauko ta 'yar ƙaramar takarda kuma a ce za a gwada nauyinsu da wannan yana ga ai ba abin da zai faru idan aka ɗora annabi ce sai wannan 'yar takardar ta rinjaya waɗancan annabi ce ba abin da ke cikinta sai la ilaha illallah muhammadu rasulullah alaihi salatu wassalam saboda mai ya je wa Allah ne da kyakkyawan tauhidi ka ba irin zunub da ya aikata babu shirka a ciki kisa duk aikin sabo in akwai shirka ka bari ka lalace wannan iya nuna mana girman tauhidi kenan illa man ittakhadha inda rahmani ahadan sai wanda ya je wa Allah da kyakkyawan kalimatu shahada da kyakkyawan tauhidi to shi sa duk annabawa gaba ɗayan su kaf akan tauhidi aka yi rigima da su wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa na fa'budun wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wajtanibu tagut duk annabin da yazo kalmatu shahada ne ubudu allaha malakum min ilahin ghayru kowane annabi ku bauta Allah ba ku da wani abin bauta fa in ba Allah ba to duk abin da yake shirka ne kai kokari ka guje shi duk abin da yake hada Allah da wani ne a wurin bauta karama ce ko babba ka guje ta ga babban ga karamar shirka da ta zama ruwan dare tariya ina fata an gane duk abu in shirka ne masu zuwa wurin bokaye shirka ne yi wa wani sujjada wanda ba Allah ba shirka ne kowane ne shi kuwa ba a yi kowa sujjada sai Allah ba a kiran kowa a wurin addu'a sai Allah ba a rantsuwa da sunan kowa sai da sunan Allah ko da siffan Allah ina fata an gane kamar magana Allah kamar Qur'ani ba a rantsuwa da ɗakin Ka'aba ba a rantsuwa da manzan Allah ba a rantsuwa da mala'ika Jibrilu ana rantsuwa ne da wallahi tallahi billahi iya abin da ake rantsuwa da shi kenan ka rantsa da Ar-Rahmanu Ar-Rahimu duk sunan Allah ne to shi yasa kaga daidai da kyakkyawan tauhidi sai tauhidin sai ya kwace shi ke da illa man yattakhadha inda Ar-Rahmani ahada sai Allah ya ce mi
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وقالوا كافرين سكة اتخذ الرحمن ولدا kaga wannan jumlan ga fi'ili ga fa'ili ga maf'ulun bi duk a jere shi yasa ta qur'ani yana da abun mamaki qur'ani ne zai hada maka abubuwa a wuri daya wanda babu wani irin balarabin da zai hada maka wannan abu dan larabci ne ilahi larabci ne na Allahu wanda ya halicci larabcin da masu larabcin ina fata an gane shi yasa ma yake gadara da ƙur'anin cewa nashi ne sai ya tattara maka abin da ba wanda ya sai ya haɗa shi ina fata an gane a wuri ɗaya na faɗa a wajen mukaddima na ce babu wanda ya isa a duniya ya rubuta littafi ga farofesa nan yana zaune masu boko a hanji ko ba haka ba ka rubuta littafi kowane oto da ya rubuta littafi kuma ya ta kiran sunan shi a littafin ba zai farin jini ba a ce duk ya ta gwada kan shi ma a littafin sai dai wani ya rubuta a kanka ya wasa ka haka da ko ba ba to Allah shi ya rubuta littafi ya kira sunan shi fiye da kowa a cikin littafin babu sunan da ya kai sunan Allah yawa suna mafi yawa a Qur'ani kaf shine sunan Annabi Musa kwata kwata sau 336 babu sunan da Allah kira Qur'ani na wani halitta kamar na Annabi Musa daga cikin mutane nake nufi amma suna annabi musa sau 336 a ƙur'ani an gane ko sai annabi nuhu sau 43 annabi isa sau 25 almasihu sau 11 sai waye kuma annabi ibrahim sau 69 sai annabi muhammad alaihi salatu wasalam shi an kira shi ne da lafuzza daban-daban muhammad sau hudu ahmad sau daya almuzammil sau daya almuddassir sau daya ar-rasulu da ya'un nida sau biyu annabiyu da ya'un nida sau goma allahumma amin iya su ne kawai amma ya dinga allahu allahu allahu har sau sama da dubu uku kuma sai hada allahu a wuri daya kuma ya zauna wattaqullaha ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم shi kadai ke wannan abu ina fata an gane ya ce wa ya na huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa ya na ala Allahi alkazi wa hun ya'lamun Allah shi kadai ke wannan abu kuma sai ya kawo sunan shi a fi'ili a fa'ili ya kawo shi a maf'ulun bihi ya kawo shi kuma da ainihin jarra kuma a wuri guda ɗaya kuma ya jera su dan suna abu ko yake ɗauka a larabci ya ɗauki damma ya ɗauki nasaba ya ɗauki jarra ina fata an gane to haka Allah ya jera sunayen shi a wuri ɗaya nan ya zo a marfu nan ya zo a mansub nan ya zo a majrur wa zai kawo mini shi na ba ku a samun zuwa gobe alarmomin na da suke gaba na hada ka yaran ma wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada ubangije ce kafirai sun ce ar-rahmanu shine Allah wai ittakhadha walada wai ya riki da wai Allah yana da da Allah ce laqad ji'tum shay'an iddan tabbas haƙiƙa ka san na ce muku ina kawo lamu taukidi aka kawo kuma qad na taukidi to ɗayan ana mai da shi rantsuwa ne shine ka'idar larabci la sai a ce wallahi Allah ya rantse wa bi izzati ya rantse da girman shi kuma ya ce haƙiƙa tabbas jigitum shay'an iddan kun zo da wani abu mai ban mamaki mai girman gaske ya girmama a wajen muni shine idda idda ya zo da luka uku a larabci ko ka ce idda ko ka ce adda ko ka ce adda duk ya halatta ƙur'ani ya zaɓi idda ya kawo shi amma a larabci duka uku na ana faɗa laƙar haƙiƙa jitum shay'an kun zo da wani abu iddan katoto a wajen muni ya munana a wajen muni sai Allah ce ta kadu samawatu saura kaɗan samman bakwai ya tafattarna wato su kyakkece minhu saboda munin abin nan da suka faɗa cewa Allah na da ɗa sama ta yi fushi ranta ya ɓaci saura kaɗan su kyakkece su wargaji saboda fushi ɗan adam ya ce Allah yana da ɗa sai Allah ya ce watan shakul ardu ai takadu tan shakul ardu kenan wawul adafi ne wato ƙasa ma ta kusa ta tsage duk ku afka ciki ku kulle da ake girgizar ƙasa a duniya ko a japan ko a irin su toki daga cikin ƙasashen musulmai ko wani ɓangare na iraki da syria da iran da irin su indonesia da duk ƙasashen da ake girgizar ƙasa su ce da makamantansu har yau ga profesa ban sani ba an kasa firidikcin girgizan kasa ko ana yi sai dai ka ji kwatsam ya faru ya yi barna za a firidikcin suno na zuwa ruwan sama na zuwa ga wata guguwa za ta yi barna amma girgizan kasa har yana wahalar da su duk da ci gabansu to saura kaɗan ƙasar nan ta tsage duk mu faɗa saboda ta yi fushi an ce allah na daɗa kuma allah shi ya hana ta ya ce a kira da su inna rabbaka labirin kowa zai zo ya same ni labirin milisadi yana madakata yana jiran su to sai Allah ya ce wata khirul jibalu hakanan duwatsu saura kaɗan su faɗo haddan su yi rugurgu ka kalli girman dutsen nan na gabar da gari a ce a sa mishi na kiya dukan shi yayi bam bam blast da akwai abin da zai tarwatsa shi wani irin barna zai kalli duwatsun da ke gombe da bauchi da plateau da abuja da adamawa da taraba balle kai kuma irin su asian countries to duk duwatsun da ke duniya irin duwatsun da ke makka duk sun yi fushi saura kaɗan su rikito su yi rugurugu saboda mai an da'aulin rahamani waladan an yi da'awawun allah na daɗa an rahamanu a jingina mishi ɗa wannan abun bai dace ba allah sai ce o mayan bagilin rahamani bai dace ba ga arrahamanu an yi ta waladan ya rikida wannan bai dace ba Allah fa ke gaya mana bai dace ba yau ku ba kusan bai dace ba in ji Allah wa ma yanbaghi lirrahman bai dace ba ga arrahmanu shine Allah an yattakhidha waladan Allah ya rike da in kullu man fi samawati wal ard babu wani daya duk wani wanda yake cikin samman bakwai da wanda yake cikin kasan bakwai Allahu khalaqa samawati Allahu khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna wannan shi ke nuna kasa ma guda bakwai ne wanda hadisi kuma annabi ya ce wal arduna saba da ainihin kasa guda bakwai to saman bakwai da kasan bakwai ba wanda ke cikin su da abin da ke tsakanin su halittu da wanda muka sani da wanda bamu sani ba illa atir rahmani abdan face sun zo wa Allah suna abdan suna bayi annabi sulaiman alaihi salatu wasalam da ya fito zai je roƙon ruwa shi da tawaga ana sauri za ta yi filin idi sai ce kowa ya koma gida Allah ya shayar da ku da addu'a ɗaya daga cikin halittun shi ashe tururuwa ya gani ta kwanta ta kifu tana kallon sama tana ya Allah shayar da bayi ruwa ya Allah gonakai suna bushewa koramu sun kakkafi ya Allah ba ruwa Allah ka ba mu ruwan sama annabi ce kowa ya koma gida an samu ruwa da addu'an tururuwa kaga illa atir rahmani abda kenan babu wani halitta da ke cikin sama da ƙasa face ya zo wa Allah a matsayin bawa Allah ce laqad ahsahum wa addahum addan hakika ubangiji ya kiyaye su wa addahum adda ya lissafa su lissafawa Allah shi kaɗai san yawan halittun shi ko ɗan adam har yau na cin shekara take ba san yawan mutane ba kawai kiyasi ake yi ce biliyan takwas da miliyan ɗari biyu da talatin da uku ya aka gano a lokacin da ake rubuta kuma an aihu a wani kawai ina fata an gane daga nan za ka san ƙarya ne kawai ma ba ta san shi ba suna wannan lissafin wata ta aihu a sulatan karkar an gane ko wata ta aihu a cilo duk da yanzu an yi titi to shi yasa ba wanda ya san yawan halittu duk wanda ya ce ga yawan halittu kawai ya shanta kota ne amma sai da a ce an kiyasta to amma Allah wa'addahu ma'addan ya lissafa su lissafawa Allah ya san mutane nawa ne a duniya ko ɗaya ba zai da ko ya rago ba cip cip zai baka lissafin su ya san yawan aljanu ya san yawan mala'iku ya san yawan dabbobi ya san yawan komai Allahu rabbu samawati wal ardi Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil shike kula da komai shike sarrafa komai wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkan su halittun nan kowa zai zo wurin Allah ranar gobe kiyama shi kadai babu dan rakiya akwai sauran bayanai sai Allah kai mu gobe nan ya kamata mu tsaya malam Suman ya ce lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa Allah ya karba mana ibadunmu muna tare da dan uwanmu kuma aminin mu professor Abdullahi Baffa Garkuwa ainihin babban alaramma babban shehi kuma babban dan siyasa duka yawa Allah ƙara rayuwa albarka muna godiya kwarai da ziyara ga babanmu kuma yana zaune ga wancan shi ma amini na Alhaji Ibrahim sama da shekaru 25 tun muna almajiranci a Kano ya sani yana fata an gane kanin honorable janjasko ne in ba ku san shi ba kun san yayin shi aiko tun da shi bai da mukami alhaji ibrahim muna godiya kwarai da gaske allah kara rayuwa albarka da shi da iyalan shi mun zama kamar yan uwa a kano lokacin kuma har yanzu wannan zumuncin bai yanke ba insha allah allah ya karba mana ibadunmu allah ya saba gama da wannan duniya lafiya subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh